rahmatullahi wa barkatu barkanmu da haka barkanmu da sake kasancewa tare da kuwa daidai wannan lokaci inda zamu kawo muku ci gaban tarihin Maulana Sheikh Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu daga bakin Sheikh Ibrahim Mansur Imam Tudun Wada Kaduna wanda almajiran Sheikh Ibrahim Mansur Imam suka dauki nauyin kawo muku ai sauraro lafiya
صاحب الرسول صاحب التجاني حب الرسول نور الزمان حب التجاني حب الرباني بحر البحور شمس العيان ساقي السعادة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وفقنا للاعتقاد والتسليم والمحبة في أوليائه ذوي القربات وجعل الثناء عليهم جالبا لجميع الخيرات أحمده حمد من علم أن الفضل بيده يهديه من يشاء من المخلوقات والصلاة والسلام على عبد البريات سيدنا مولانا محمد شفيع الكائنات المرسل رحمة في الأرض والسماوات وعلى آله الطيبين الطاهرين أولي الأباءات وأصحاب الهداة المهتدين ذوي القربات ورضي الله تبارك وتعالى عن مولانا الختم أبي البركات ممد الأولياء والأقداب وساقيهم من الأزل إلى ما ليس له نهايات مولانا أحمد بن محمد بن سالم أبي المواهب الخفيات والجليات وعن خليفته وصاحب فائدته ووارثه في جميع ما له من محاسن الصفات صاحب الفتح والنصر والعلم والفيوضات شيخ الإسلام برهام يس كاشف الكربات ورضي الله تعالى عن شيخي ومولاي أحمد علي أبو الفتوحات والبركات وعن جميع الخلفاء والنواب والأصحاب ذوي المواهب والضمانات أما بعد ينقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته زادكم الله مغفرة وفيدة ورحمة وتوفيقا وسترا ورعاية الحمد لله magana akan da'irorin waliyai ya kai mu ga saukowa ko kuma hawa inda cikamakinsu yake shine alhatmul muhammadi ko khatimus sab'il masani maulana abul abbas tijani sakanallahu min faidi madadihi bi amla'il awani a jiya mun kwana inda muke ba da dalilan kasancewarsa shine khatimul akbari shine barzakul a'ala kuma shine usul wasa'ili a tsakanin sauran bujiman sadaukan kudubai waɗanda ake kiransu barazikul akadabi mun kawo maganan muhyiddini bin al-arabi al-hatimi radiyallahu ta'ala anhu wanda shine mafi girman waɗanda suka yi da'awar makamin babu kamarsa wanda ya yi baitukan da muka karanta a baya yana cewa bina khatama Allahul wilayatu fantahat ilaina fala khatmun yakunu laha ba'adi shi wannan babban wali yana daga cikin fuhulul aqdabi yana daga cikin barazikul agawasi kuma khatamu ne a zamanin sa amma katmiyatul kubra ita ce ba tashi ba amma khatmiya cikamaki na waliyan zamanin sa wannan martabar muhiddin ya kaita dalili kuwa da ya nemi wancan makamin Allah tabaraka ta'ala ya yaye masa hijabi cikin kashafi ya nuna masa mai makamin har ya sifanta shi yake cewa wa amma khatmul wilayatul muhammadiyyati fa huwa li rajulin min al-arabi min akramiha aslan wa bad'an wa ra'aytul alamata allati qad akhfaha al-haqqu fihi an uyuni ibadihi wa kashafa hali bi madinati fasin حتى رأيت خاتم الولاية منه وقد ابتلاه الله بأهل الإنكار عليه فيما يتحقق به من الحق في سره من العلم به wannan dalili ne na cewa maulana abul abbas tijani sahibul qurbi wat tadani shine ma'abocin wannan makami sannan yana daga dalili kuma kasancewa shodi radiyallahu anhu shine al-khatmul muhammadi abinda sayyidi al-qurbul kabiri muhammadu wafa dan muhammad ya faɗa wanda imamu sharani ya ciro ya rubuta a cikin ɗabakatul kubra cewa khatimul auliya'i ala kalbi khatimul anbiya'i alaihi salatu wassalam cikamakin waliyai yana bisa zuciyar cikamakin annabawa ne wato duk ilimin da khatimul auliya yake wadaka ciki yake fantamawa duka ilimin annabi muhammadu ne bai da wani ilimi nashi daban dukka ilimin khatimul auliya il muhammadiyin to ilman na annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wa alihi sallama kaga kuwa dole ya gagaru waliyai abin da yake kara tabbatar da wannan shine fadin shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu wardahu annabi amin da yake cewa ana sayyidul auliya'i كما كان النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء لا يشرب ولي ولا يسقى إلا من بحرنا من نشأة العوالم إلى النفك في السور يتي نيني شوغبان وليا الله باكي دا كما يدى أنه محمد صلى الله عليه وسلم yake shine shugaban annabawan Allah gabaki daya saboda haka babu wani wali da zai sha madadi ko kuma ishayar da madadi sai face daga tekunmu tun daga faruwar alam har zuwa busar ƙaho shine kudubin nazifi Allah ya kara mar yadda yake cewa min awwali nash'atil awalim kulliha ila nafki yasqi kulla fardin wa zarrati
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله من أول نشأة الأوالم كلها إلى النفخ يلقي كل فرد وذرتي من أول نشأة الأوالم كلها إلى النافق يزقي كل فرد وذرة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله قاموا لا يدري إلا محمد لو في محمدية خير وقفتي مقامه لا يدري إلا محمد لو في محمدية خير وقفتي
واتو yana daga cikin dalilai wanda waliyai suka sifanta shi da shi musamman sai di Muhammadu Wafa yana cewa min alamatihi anna lahu wa qafatan wa muqabalatan fil haqiqatil muhammadiyya laysat li ghairihi shine kudubun nazib yace to maqamuhu la yadrihi illa muhammadun lahu fi muhammadiyatin khair wa qafati matsayin shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu babu wani wali da ya isa san shi sai dai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam domin yana da matsayi a wurinsa to a takaice dai yan uwa musulmi duk abin da waliyai manya suke faɗa a cikin sha'anin khatimiyatul kubra wadda take banci alhatimul muhammadi hakika gaba ɗaya hujjojin da dalilan sun tattara a wurin namijin wannan makami wanda har yana faɗa da kansa yana cewa ana rajuluha min kafin ila kafin ni ne mijin khatimiya tun daga farkon duniya zuwa ƙarshen ni ne namijinta ni ne namijin wannan makami duk wanda ba ni ba in ya tinkari makamin mace zai zama ni kadai ne namijin wannan makami shine maulana sheikh ahmad tijani zil qurbi wat tadani sakanallah min faidi madadihi bi azamil awani yana da sunaye guda biyu ana kiransa al khatmu ana kiransa al katmu wannan shine ya bambance shi da da ya bambance shi da sauran duka waɗancan da suka yi da'awar makamin duka kowanne za a yi kiran shi da khatmu kana iya cewa alhatimul jiyali alhatimul shazali alhatimul mursi alhatimul hatimi alhatimul nabulsi alhatimul muhammadu wafa da sauransu kamar da zaka ce alhatimul tijani to amma qudubul makatumu wahidun fil alami illa fi kulli zamani shi yasa imamun nazifi ke cewa wabil khatimi wal makatumi summiya indahum li khatmi wilayatin wa kitman rutubati لا إله إلا الله محمد نور الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وفي الكدم والمكتوم سني عندهم بخدم ولاية وكتمان رتبة وبالكلم والمكتوم سمي عنده وبالكلم والمكتوم سمي عندهم يخدم ولاية وكتمان رتبتي
wato wabil khatimi wal maktumi summiya indahum ana ambatan shehu tijani radiyallahu anhu da suna al khatimu ana kiransa al makatumu a wurin waliyai din sun san shi da wannan me yasa aka kira shi da suna biyu khatimu dai karama ya cika walitta da ita khatimu na biyu ya zama mai boyayyen martaba martabarsa boyayya ce maqamuhu la yadrihi illa muhammadu to anan ne mai sauraro zai fahimci ma'anan kadama ya hata ni.
Fadar kadama ya hasani, fa illa an tafi jani, abin balu baga jilani, mutanen nasa zamani, ba kai ko kullu azmani. Wala ilaha illallah, wala ilaha illallah.
Don da yawa 'yan uwa in sun ji an ce kadama ya hata ni hatta su 'yan dariƙan ba'arinsu sai su dauka kafafuwa ake magana. Ba rijilaya ya ce ba, kadamaya ba rijilaya hata ni ba. Kadamaya hata ni wato makamai na guda biyu ala kulli waliyin lillahi na take kan dukkan wani waliyi na Allah da su min nash'atil awalim ila nafi suri ni khatumu ne kuma ni makatumu ne na take kowa da shari'ata da hakikata yana da matsayi ne guda biyu wanda matsayi na farko yana kwaikwayon alkur'ani matsayi na biyu yana kwaikwayon sunna su ne kafafuwan ai su ne fuka-fukai guda biyu nashi saboda haka yan uwa duk wani wanda ya da'awar wannan makami a cikin waliyai in dai katmiyatul kubra ce to majazi ne shehu tijar radiyallahu anhu shine al-khatmul haqiqi menene dalili da yasa muka faɗi wannan dalili duk wanda ya da'awar wannan makami in ka bi shi da kyau zaka ga yana dogaro ne da ruya da yayi ko kuma kashafi da yawan su zaka ce ku shifali an yaye mini hijabi an nuna mini kaza amma shi al-khatmul muhammadi at-tijani zilkurbi wata dani sakan Allah min faidi madadi bi amla'il awani wanda shine khatimus sab'il masani wato shi baya dogaro da ru'ya kuma baya dogaro da kushufatu shi abin da yake dogaro da shi ko da yaushe shine abin da ya ji daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi labari cewa shine ma'abocin wannan makami kuma ya karfafa masa ta'kidan baligan la yaqbalu ta'wil shi yasa zaka ji yana cewa akhbarani sayyidul wujudi bi anni ana al-qudbil makatumi minhu ilayya mushafahatan ya kazata lama naman shugaban samuwa ya bani labari cewa ni ne kudubin nan abun boyewa wannan zancen daga gare shi ne zuwa gare ni ga daga ido da ido baki da baki a farke ba a bacci ba sai aka tambaye shi aka ce masa wa ma ma'anar maktumi to wai menene ma'anan abun boyewa sai ya ce wallazi katamahu Allah ta'ala an jami'i khaliqihi hatta al mala'ikatu wan nabiyina illa sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallama fa innahu alima bihi wa bihalihi sai ce wato ma'anan qudubul maktumi shine wanda Allah ta'ala ya boye shi daga barin dukkan halittarsa har mala'iku da annabawa sai dai sayyidul wujud shi kadai ne ya san shi domin ma'aikacinsa ne ai a baya can mun gaya muku don ba'ar musulmi wani ji wannan zai damu amma a baya in baka manta ba mai sauraro mun ce maka shi wannan kudubul makatumin gaba daya gashi ne a jikin annabi to idan ya zama misali gashi ne a kirji ko gashi ne na jikinsa dole ya zama a bayyane yake a fili ashe zai zama abun boyewa ne idan ko ya zama abun boyewa to zai zama annabi ne kawai ke kula da shi ba abin da ya shalli annabawa ko mala'iku da shi daga Allah sai annabinsa kawai shi yasa ya ce maqamuhu la yadrihi illa muhammadu lahu fi muhammadiyatin khairu waqafati kuma zaka ji radiyallahu ta'ala anhu yana cewa nisbatul awliya'i ila al-qudubil makatumi ka nisbatul qamari ila shamsi danganan waliyai zuwa kudubil makatumi shi shehu tijani kenan kamar ka danganta ra- wata ne zuwa rana hasken rana idan rana ta bayyana kana ganin wata ba inda ya je ba yana nan karfinta ne fi nashi so da ka sai ta gama abin da za ta yi idan ta wuce to sai ka ganshi kuma da daddare shi ma yana walkawa to shehu tijani kenan hasken shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu da hasken waliyai kamar hasken rana ne da hasken wata wa huwa allazi haza jami'a ma inda al-awliya'i min al-kamalat al-ilahiyyati wal asrar ar-rabbaniyyati wa hatawa ala jami'iha shine wanda ya taro duk abin da yake hannun waliyai na ilimi da ma'rifa da asiri da kamala na ubangiji tabaraka ta'ala da asirai rabbaniyai kuma ya tattaro su baki daya a kirjin shi shi yasa imamun naziri ke cewa walaysa li'arifin wusulu maqamihi وقد صرح النبي بذال وسيلتي باب wani arifi da ya isa ya kai makamin shehu tijani hakika annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana masa da wannan yayi wa shehu tijani radiyallahu anhu bayani akan wannan لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وليس لعارف وصول مقامه وقد سرها النبي بذلي وسيلتي وليس لعارف وصول مقامه وقد صرح النبي بذلي وسيلتي وليس لعارف وصول مقامه وقد صرح النبي بذلي وسيلتي
sannan kuma yana daga hujjojin da zai tabbatarwa mai sauraro cewa shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu wardahu annabi amin shine al-khatumul muhammadi kuma shine al-qutbul maktumu yana cewa innal qutbal maktuma huwa al-wasidatu bainal anbiya'i wal awliya'i fa kullu waliyyin lillahi tabaaraka wa ta'ala man kabura sha'anuhu wa man sagura la yatalaqqa faidan min hadrati nabiyyin illa biwasidatihi min haythu la yash'uru bihi wa madaduhu al-khass bihi إنما يتلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم ولدنا لأحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على فيده الخاص به لأن له مشربا معهم عليهم الصلاة والسلام abin da ya ce ka sani cewa shi wannan kudubi abin ɓoyewa wato kudubul makatumi shine wasiɗa tsakanin annabawa da waliyai duk wani waliyi na Allah ta'ala komin girman sha'aninsa komin ƙanƙantan matsayinsa bai isa ya karɓi faida daga halarar wani annabi ba sai da wasiɗar wannan kudubul makatuni ta inda shi ma bai sani ba shi ne ma'anan kullu shiyuki aka zu annifil gaibi amma shi madadinsa da yake sha wanda yake bance shi yana karɓa ne daga annabi sallallahu alaihi wasallama babu wani ɗaya daga cikin waliyai ko salihai da ya isa ya tsinkaye akan abin da wannan wali yake karɓa na madadi keɓantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam domin yana da mashaya tare da annabawa alaihi salatu wassalam a gaban sayyidul wujudi Allah ya ji kan ma'abocin raudu shama'il ahlil haqiqati lokacin da yake cewa ya shaykhanal makatuma ya qudbal wara ya gausana ya khatmu ya fattaku kuntal mumidda lilawliya bi asrihim wal kaunu lam tuftah lahu agalaqu summa al wilayatu bil maqami khatamtaha لله ما عداكه الخلاق صلوا على خير الورى جوادي صلوا على خير الورى جوادي صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما يا شيخنا المكتوم يا قطب الورى يا قوسنا يا ختم يا فتاقون يا شيخنا المكتوم يا قطب الورى يا غوثنا يا ختم يا فتاق كنت الممد للأولياء بأسرهم والكون لم تفتى له أقلاق كنت الممد للأولياء بأسرهم والكون لم تفتى له أقلاق كنت الممد للأولياء بأسرهم والكون لم تفتى له أقلاق ثم الولاية بالمقام ختمتها ثم الولاية بالمقام ختمتها لله ما أعطاكه الخلاق ثم الولاية بالمقام ختمتها لله ما أعطاكه الخلاق
To, ‘yan uwa musulmi, saboda girman wannan makami, wannan martaba, wannan daraja, wannan matsayi da Allah tabaraka ta'ala ya ba maulana Sheikh Ahmad Tijani, Khatimus Sab'il Masani, Zilqurbi wata dani, sakan Allah min faidi madadi bi azamil awani, sai ya kasance wata rana yana zantawa tare da waɗansu keɓantattun sahabbansa. A cikinsu akwai Saidi Muhammad Gali Abu Dalibu Shariful Hassani, Allah ya ƙara mar yadda, to shikenan ana cikin magana sai di muhammad gali sai kawai ya shigo da maganar shehin shehunnai imami ahli tamkin war rusuki sai di abdulkadir jailani kuddisa sirruhu magana sau da take shahararriya sai ya ce kayo ko si da abdulkadir jailani yana cewa kadami hazihi ala raqabati kulli waliyin lillahi kafata ta matsayi tana bisa wuyan kowane wali na Allah wato na take waliyan Allah matsayina ya take waliyan Allah to shehu tijarar da Allah sanda ake maganan yana kishin gida ne Muhammad Gali yana faɗin wannan sai aka ga ya zabura ya miƙe daga kishin gida ya zauna da ya zauna ya daidaita sai ya miƙe kafafuwansa guda biyu sai ya kama su da hannu biyu ya rike sai ya ce sadaka aki Abdulkadir Jilani radiyallahu an walakin qala zalika fi awliya zamanihi وأما أنا فأقول قدماي هاتان على رقبة كل ولي لله تعالى من لدن آدم إلى النفك في السور da ya zauna sai ya ce dan uwana Abdulkadir Jailani hakika yayi gaskiya amma fa Muhammad Gali ka sani yana magana ne akan waliyan zamaninsa saboda shi hatumu ne a zamaninsa ba wani wali sama da shi amma ni ina gaya maka kafafuwa na na matsayi guda biyu ne shi kafarsa ta matsayi guda ɗaya ce alkhatumu ni kuma matsayi na guda biyu ne alkhatumu wal katumu ni khatumul muhammadi ne so da kuma ni kudubul makatumi ne waɗannan kafafuwan matsayi nawa guda biyu sun take wuyan duk wani waliyi da duk wani arifi masanin Allah tun daga zamanin annabi Adamu alaihi salam har zuwa busar ƙaho wannan shine manufar faɗin babban kudubin nan na ƙasar hausa shine maulana shek abubakar atiku sanka khadimu tijani wanda yake faɗa a cikin ƙasidarsa da ya rubuta ta da hausa tusamma aibatal fuqara yake cewa faɗar ƙadama ya hatani fa illa anta tijani abin fanufa ga jilani mutanen nasa zamani fa kai ko kullu a zamani sannan kuma maulana shek ahmad tijani zilkurbi watta dani yana cewa innal fuyuda allati tafidu min zati sayyidil wujudi sallallahu alaihi wasallama tatalaqaha zawatul anbiya'i alaihimus salatu wassalamu wa kullama fada wa baraza min zawatil anbiya'i alaihimus salamu tatalaqahu zati wa minha yatafarraqu ala jami'il khala'iqi min nash'atil alami ila an-nabki bis-suri وخصصت بعلوم بيني وبينه منه إلي بلا واسطة لا يعلمها إلا الله عز وجل yace ku sani cewa kwarare na faida na madadi da yake kwararowa daga zatin shugaban samuwa sallallahu alaihi wasallam babu mai iya karɓarsa sai zatotun annabawa duk abin da ya kwararo ya gangaro daga zatotin annabawa zati na ne yake iya tarasa ya karbe shi daga zati na ne yake rarrabuwa a bisa dukkan sauran halitta tun daga faruwar alam har zuwa busar ƙaho sannan an keɓance ni da waɗansu ilimmai tsakanina da tsakanin ma'aiki sallallahu alaihi sallama ni da shi babu wasiɗar wani mahaluki babu wanda ya san wannan ilimmai daga Allah sai shi sai ni shine kudubun nazifi yake masa kirari yake cewa wa inni kanaituhu abal faidi innahu yumiddu jami'al alamin bi faidati لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وإني كنيته أبا الفيد إنه يمد جميع العالمين بفيدة وإني كنيته أبا الفيد إنه يمد جميع العالمين بفيدتي فكل ولي كيف كان بباره أمد بقدر ما له من فضيلتي من أول نشأة الأوالم كلها إلى النفخ يسقي كل فرد وذرتي وما فاد من ذات النبي محمد فما فاد من ذات النبي محمد فما فاد من ذات النبي محمد تلقته ذات الختم دون وسيلتي كما تتلاقى كل فيد من انبياء ورسل عليهم جميعا تهيتي فمنا تفرقت فيود الخليقة فما ذرة إلا وفازت بقسمتي بواسطة الكلم التجاني أمد بالفيد قل بذا بسر وجهرتي بواسطة الكلم التجاني أمد بالفيد قل بذا بسر وجهرتي بوزينة الكلم التجاني أمد بالفيد قل بذا بسر وجارتي بواسطة الكلم التجاني أمد بالفيد قل بذا بسر وجارتي
رضي الله تعالى عنه وارضاه عن النبي آمين سنن مولانا شيخ أحمد التجاني ذي القرب والتداني سقانا الله من فيد مدده بعزم الأواني yana fada bambancin matsayinsa da matsayin kudubai yana cewa nisbatul aqdabi ma'al kudubil makatumi ka nisbatul ammati ma'al aqdabi li'anna maqamahu fi gaibil gaibi la ilma lahum bihi la fid dunya wala fil akhirati yace danganan matsayin kudubai idan ka hada su da matsayin kudubil makatumi to kamar ka ɗauko wani ammi ne wani mutum gama gari wanda bai da ilimi bai san komai na addini ba ka kawo shi cikin kudubai idan kudubai suka haɗu da kudubul makatumi ammawa suke komawa don me saboda matsayinsa yana cikin gaibin gaibi ba su da masaniya a ciki ko a duniya ko a lahira ba su da masaniya akan wannan makamu akan wannan ne zaka ji khalifansa wanda ya gaje shi akan wannan kujera shine maulana sahibul faida a shekalaji ibrahim niyas yake faɗa da harshensa yake cewa makamiya gaibun fi jami'id dawa'iri wa mali wa rabbi fil hawamin musamiri matsayina ɓoyayye ne a cikin dukkan da'irorin waliyai in ka duba da'irar abdalu ba za ka ganni ba nuka ba uba na ciki nuja ba uba na ciki mafatihul kuruz ba na ciki rijalul gaibi ba na ciki a kadabu ba na ciki a gawasun ma ba na ciki yace na rantse da ubangiji na ban da abokin fira a cikin soyayya na rantse da girman ubangiji na ban da abokin fira duk matsayinsa a cikin soyayyen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan shehu tijani Allah ya kara mar yadda yana faɗa ta haddusan bi ni'mati rabbih yana cewa inna maqamana inda Allah fil akhirati la yasiluhu ahadun min al awliya'i min asr as sahabati ay min intihaihi ila an-nafki fi suri وليس لهم من يصل مقامنا ولا يقاربه لبعد مرامه عن جميع العقول وصعوبة مسلكه على أكابر الفهول ولم أقل لكم ذلك حتى سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم تحقيقا abin da ya ce ya ce ku sani cewa matsayinmu a wurin Allah tabaraka wa ta'ala ranar lahira babu wani ɗaya daga cikin waliyai tun daga zamanin sahabbai wato tun daga karewar zamanin sahabbai shine mana domin in ana bin mu za a je a bayan mun faɗa muku cewa ƙaramin sahabbai na baya baya ya fi kuɗubi duk girman shi kuma shehu tijani ya ce bambancin aikinmu da aikin sahabbai kamar bambancin rarrafan tururuwa ne da kuma gudun tsuntsuntsa da gero ko kuma ka ce kamar bambancin tafiyar keke ne da jirgin sama tafiyar waliyai in ka hada ta da tafiyar sahabbai kamar jirgin sama ne da keke saboda ka kar wani ya ji an ce min asarar sahabati ya dauka ana nufi da su a min intihai tun daga karewar zamanin sahabbai ilan nafki suri har zuwa busar kaho babu wani wali da ya isa ya kai matsayin mu walaysa minhum man yasilu maqamana babu wanda ya isa ya kai inda matsayin mu yake yace kai kusantan matsayin ma ba mai iya yi saboda nisan da matsayin yewa hankali hankali ba zai iya kama shi ba babu wanda zai iya zama ya tuna matsayin ma balle je inda abin matsayin mu yayi wa hankali nisa sannan kuma yayi wa jiki na martaba kuncin ya iya shiga inda muke matsayin ya fi kunci daga kafa allura ba wanda zai iya kutsawa shige cikin kafa allura to matsayin mu kuma ya wuce wannan a bisa dukkan manyan bujiman kudubai ya ce ban gaya muku wannan magana ba da kashafi ko ruya hatta sami tuhumin rasulillahi sallallahu har sai na ji maganan daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta hakikan tabbatacce to anan ne sai ji Muhammadul Hajuji yake cewa wa haza dalilun ala ida'ihi lil mawdu'i haqqahu min as-sidqi wal misdaqiyya wa adamil ittifa'i bil kushufati mahama kanat kayfiyatuha yace to daga nan ne zaka gane cewa shehu tijjani radiyallahu anhu ya ba wa wannan maudu'i haƙƙinsa yadda ya kamata na gaskiya da kuma gasgatawa da rashin dogaro da kushufatu da kuma ru'uyoyi duk yadda kashafi ya kai shehu tijjani bai dogara da shi ba da maganan manzo Allah ya dogara to yan uwa musulmi masu sauraron mu daga nan ne za ku san cewa khatmiyatul kubra da barzakhiyatul uzma gaba ɗayansu sun tabbata sun zame wa shehu tijjani kafafuwa kafarsa ta dama ana kiranta khatimiyatul kubra kafarsa ta hagu ana kiranta barzakhiyatul uzma amma fa kafar ba irin wannan ba kafafuwan matsayi muke magana kafafuwan matsayi saboda shine khatimus sab'il masani mai suna abil abbas tijani zil qurbi wat tadani sakana allah min faidi madadihi bi amla'il awani ya tabbata shine ya samu cikakken bayyana akan makamin fala khatima ba'dahu yazharu fi mazharihi madad duhuri ba wai muna nufin bayan shau tijani ba wani khatimu ba za iya samun wali kasaitacce wanda zai makare kujerar kudbaniya kuma ya zama khatimu sannan ba wai mun ce bayan shau tijani babu wani wali bane a wannan sai annabi isa ya zo shine bayan shi ba wani wali hakika mun rarrabe wannan makami na khatimiya mun yi muku bayani gwari gwari gwari gwari duk dakikancin mutum duk balidancinsa sai ya fahimci wannan jawaban domin ku zama ala ilmin a cikin abin da waliyai suke da'awa ko kuma abin da waninsu yake musu da'awa idan ya sha daga madadinsu ya kamfato ka san wani zai sha madadi ya sha madadi shi walin bai ce kuma ba ma shi sai ya faɗa ci ai duk duniya ba kamar wani kuma shi in zaka tambaye zai ce akwai suwa na suwa na suwa shi ya san su amma shi almajiri ya sha madadi ya koshi ya ɗauka nan ne kawai duniya daga nan babu komai to waliyai sukan yi tumbatsa su magana wasu kuma almajiransu ne suke musu to a cikin wannan bayanin namu mun kewaye kowa da kowa da malaman da waliyan da almajiran duka sun san cewa shehu tijjar radiyallahu shine cikamakin waliyai saboda haka a gasgata waliyan Allah tabaraka wa ta'ala a cikin duk abin da aka ji suna da'awa na makamansu a gasgata sida abdulkadir jailani radiyallahu ta'ala anhu da yake cewa ma fi sababati manhalun musta'zabun illa wa li fihi al-alazzul abyabu aw fil wisal makantun makhsusatun illa wa manzilati a'azzu wa aqrabu ma ziltu arta'u fi mayadin al-hawa hatta wahibtu makanatan la tuhabu har inda yake cewa afalat shumusul awwalina wa shamsuna abadan ala dulil madala ta garubu sai da abdulkadir jailani radiyallahu ta'ala anhu ardahu annabi amin yana da girma kwarai da gaske yana cewa babu wata mashaya mai daɗin sha a cikin dausayin soyayya sai face ina da abin sha a ciki mafi daɗi mafi tsarki wai shin in tambaye ku a cikin makami ko matsayi na wusuli da arifai suke yi a halar ubangiji keɓantacce ka sani sai face ina da matsayi a wurin mafi girma mafi kusanci ban gushe ba ina kiwo a cikin makiwatar soyayya har sai da ta kai an mun baiwa da matsayin da ba a ba kowa a ƙarshe sai ce ranar waliyan farko ta fito ta faɗi amma mu mu har abada matuƙar zamani ba za ta faɗi ba kuma yana cewa ƙadami hazi ala raqabati kulli waliyin lillahi kafata ta matsayi wato khatimiyya ta ta take wuyan duk wani wali na Allah wato ma'anan khatimiyyarsa kenan domin shi ma ya cika makaman dukkan waliyai a zamaninsa saboda haka kaji bai ce milladun adama ba saboda a zamaninsa ne kuma bai ce ilin nafki bisuri ba saboda shehu tijani yana zuwa domin shi sida abdulkadir ai barzakhi ne daga cikin barazikul aqdabi guda bakwai na takwas ɗinsu shine shehu tijani wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake yin ishara da su a cikin fadinsa waya hamilu arsha rabbika fawqahum yawma izin samaniya kasancewa shehu tijani radiyallahu ta'ala wa ardahu annabi amin shine shugaban waliyai shine cikamakin su shine barzakhin su mafi daukaka sai ya ce kadama ya hatani wato khatimiyati wa katimiyati ala raqabati kulli waliyin lillahi min ladun adama ila nabi suri shine zaka ji shehu mushi abakar atiku yana cewa a domin rabbu ya baka yawan fadala yake beka da khatmul auliya duka fa ba khatmi a bayanka da zai cika ahlu irfani fa kai ne khatmu ba shakka ashe kuma talikai dukka fa babu fa wanda ya sanka fa sai mu kutaru kakanka habibullahi adanani A dogon rabu ya baka yawan fadla ya keɓe ka, da kasimul auliya uduka, baba katini a bayanka da zai cika alikar kwani. Ba kai ne kasmu ba shakka, ashe kuma talikai duka, ba babu fa wanda ya sanka, ba sai mu kutaru kakanka Habibullah ya adinani. Karamoyin kana da yawa, ba ba su ƙidayuwa a yawa, ba ba ni iya sininiwa, madonin na ji kau da yawa sukan bi mota ya fi zani. Dawa da ya dankaran juma'a, daren litinai na jima'a, masauya tsira duka sa'a, ya samu shiga cikin jama'a, su je jannatin ruduwani. Wala ilaha illallah, wala ilaha illallah.
sannan maulana shek ahmad tijani zulkurbi wata dani sakan allahu min faidi madadi bi amrayil awani yana cewa qala li sayyidul wujudi bi izzati rabbi yawmal isnain wal jumu'a la ufariquka fihima min al fajr ila al ghurubi wa ma'i sab'atu amlakin wa kullu man yaraka fil yawmayn yaktubuna ismahu fi ruqatin wa yaktubunahu min ahli al jannati wa ana ushahidu ala zalika ولتكسر من الصلاة على هذين اليومين فكل صلاة تصليها علي نسمعك ونرد عليك وكذلك جميع أعمالك تعرض علي والسلام من ذا الله صلى الله عليه وسلم شو تجاني الله قال مر يدا يتي يا غيا من يتي دني na rantse da girman buwayar ubangijina ranar litinin da ranar juma'a bana rabuwa da kai a cikin ranakun nan guda biyu tun daga ketowar alfijir har zuwa faduwar rana kuma tare da ni akwai mala'iku guda bakwai duk wanda ya ganka ranar juma'a ko ranar litinin waɗannan mala'iku za su rika rubuta sunansa a jikin takarda sannan za su rubuta shi daga cikin 'yan aljanna ni ina mai ba da shaida akan wannan saboda haka abinda zan gaya maka ka yawaita salati gare ni a cikin waɗannan ranaku guda biyu ranar juma'a da ranar litinin wannan shine dalilin da yasa duk wanda ya kai makamin kurbaniya a cikin ɗariƙar tijaniya za ka ga duk ranar litinin da juma'a yana yawan salati ga annabi kullum yana yi amma juma'a da litinin za ka ga ko fita bai cika sanyi ba aikin kenan zai ta yi ya ce kuma duk salatin da kai mun duk salatin da kai ina jinka da kunne na kuma ina maida maka da kaina hakanan dukkan ayyukanka ana kawo su gabana kama akan inda za ka karbe su saboda ka ka kula da kyau wannan babbar karama a kanta ne al'allamatul arifu billahi saidi muhammad bin abdulwahidin nazifi allah ya kara mar yadda yake faɗa yake cewa wa yashabuhul isnaini ma'a yawmi jum'atin wa ma'ahu min al-amlaki iddatu sab'ati likatmi asami man yarahu bi ruqatin wa annahu min ahli al-jinani bi ru'yati bidun al-hisabi wal iqabi fa hazihi sarad bi wirasatin li kulli khalifati wannan makami duk wanda ya zama khalifan shautu jani yana hawa makamin shautu ya radiyallahu ya ga wa sayyidi muhammad bin abin nasar al-alawi shi kuma muhammad bin abin nasar al-alawi ya ga wa sayyidi ahmad al-abdalawi shi kuma sayyidi ahmad al-abdalawi ya ga wa sayyidi ahmad sukairij al-ayyashi shi kuma sayyidi ahmad sukairij al-ayyashi ya ga wa maulana shaykh alhaji ibrahim niyas radiyallahu ta'ala anhu ardahu annabi shi kuma shi ibrahim radiyallahu anhu ya ga wa maulana الشيخ احمد علي ابو الفتي رضي الله تعالى وارضاه النبي امين saboda haka babu wanda zai gashe tijani a cikin waɗannan ranaku guda biyu sai face wanda Allah tabaraka ta'ala ya kaddara a cikin iliminsa gabatacce cewa yana daga cikin wanda za su cika da imani ko da kuwa kafiri ne domin ko an taɓa yin haka da lokacin da shehu jani ya faɗi wannan magana sai waɗansu suka je suna labari wani bai yahude ya ji shi ko bai yahudan telan shehu tijani yana yi masa ɗinki shikenan kawai sai shu ya kamar bai ji ba sai dai wasu jiyani dinki da ya tashi kawa sai kawo ranar juma'a sai ya nemi hadimin shehu jiyani da Allah ya kai ma shehu jiyani kayan da hannunsa domin shehu jiyani bai fitowa sai lokacin juma'a da ya kai masa sai ce da Allah ka roke shi ka ce ina so zai mun addu'a da ya shiga ya gaya wa shehu jiyani sai shehu jiyani ya ce to a gaya masa ya shigo da ya shigo ya zauna ya kura wa shehu jiyani ido sai ce ya sayidi ha ana ra'aitu waje haka wa haza yau kaza ya ce to sai dai ya gani fa na shigo kuma yau ranar juma'a kuma fa gashi fa kai fa nake kallo sai shehu jani ya ce ai ba za ka mutu ba sai ka musulunta yake ne shehu jani mai addu'a ya tashi ya fita ya rasa taya za a yi musulunta ana nan ana nan ana nan ana har shehu jani ya rasu sai ya zama duk inda ya dosa sai ya dinga ganin shehu jani a gaban shi yana nuna mai alƙibla duk inda ya dosa yana ganin shehu kai karshe bayan wafatin shehu jani sai da ya je musulunta sannan ya mutu da imani to wannan yana daga cikin karama shehu jihar radiyallahu anhu sannan idan ka lura ka kalli salatul fatihi lima ugulika ka kalli jawharatul kamali ka kalli yaqutatul haqaqi fi taribi sayyidil khalaiqi ka kalli salatul gaibiya ka kalli asma'ullahi izami waɗanda Allah tabaraka ta'ala ya bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma ya ba shehu tijani ka lura da su da kyau ka kalli ma'anoninsu to zaka ƙara fahimtar matsayin shehu tijani a wurin Allah shi yasa zaka je na cewa adani Allah fi sab'il masani ma lam yu'dihi illa lil anbiya alaihi salatu wassalam Allah tabaraka wa ta'ala ya bani wani irin sirri a cikin Fatihatul Kitabi sirrin da bai ba wa kowa ba in ba annabawa ba ala nabina wa alaihi salatu wassalam shine zaka shi atiku yana fadi salatul fatihi an baka da jawharatul kamali duka kaza asma'u maulaka rasulullahi ya baka ina ya kamar ka tijjani
Thank gaban ajiri da gufrani. Wala ilaha illallah, wala ilaha illallah. Na roƙonka ya Rabbu, gaban haske cikin kalbu, in bar hasada kaza ujibu, in dai na riya o harshe babu, in dai na biyar ta shaitani, da su zanna har kazibu, da suriyatun da kaugagabu, da kiburu in dai na yin la'ibu, da giba duka haltanibu, in bar kuma aika butani, aya Allahu ya ahadu, aya Rabbahu ya samadu, wa ya maulahu ya faridu, wa ya man lahu waladu, wa ya rabbi wa rahmani. Wa la ilaha illallah, wa la ilaha illallah. Gaban sutura a nan duniya, ka aro sukutan farar aniya, ka tsani a salihar hanya, ka ban guziri gaban tafiya, ka ɗari sashe ni hizlani, ka ala sani in bi ka, ka sa kuma karɗin sabe ka, ka sani cikin waliyanka, waɗanda ka so a bayanka, ka so su ka ba su ruduwani, idan ajali ya rabo ni, ina roƙon ka sanya ni, cikin hanyar da ka kai ni, gudun yari da karama ni, ka ban taubatu kulsani, idan na so gurin mutuwa, ka sauƙaƙa masu sashi kuwa, gare ni anan ka bani ruwa, nishaɗi in dai na yi sha'uwa, adoni shehu tijjani, ka sa in cika da imani, ka tsari sai sharar shaidani, gaban kalima ta ikani, ka sani in ga sha'arina ni, da jikan nasa tijjani, idan na je cikin kabari, ka yaya duhu da duk sharri, cikin saka bani taunuri, ka banya ruwa da ko khairi, in samu ramin ka dayyani, idan wani kiri ya zo ni, da shi da na kiri galbani, ta'ala rabu dube ni, da rahama du ta gufani, gaban wuta ta ikani, ta'ala in ka tashe mu, a dan zatin ka karshe mu, ga komai za shi dame mu, ka sanya rasulu manzon mu, ya kai mu mu samu ruduwani, idan saiwan mu ta yi yawa, ka samu mu je cikin inuwa, mu samu guri gwanin yalwa, da babu kishi bare yunwa, ba sai ni'ima da gufrani, idan an amsa radinka, ka samu cikin fabayinka, da kan shuɗe kamar iska, mu je mu mu samu yardarka, a tafi dare ruduwani. Wala ilaha illallah, wala ilaha illallah. A ranar binciken aibi ta ala ni fa nai aibi, ina roƙonka ya rabbi, ka gafarce ni ya hasbi, ka sani in samu gufurani. Bani na ba ta nau aiki, da ujubu da tauri ya uciki, ba su kan ba ta ko aiki, idan an zo awan aiki, ka nauya yana wani zani, ka gafarce ni ya rabbi, ka sa ummi ka za abdi, ka za ahali, ka za sahabi, ka zalika duka mai aibi, ka gafarce shi rammani, ina roƙon ka karshe ni, ga duk komai ya dame ni, a nan duniya ka yafe ni, da aibi na ka shashe ni, ruwa ramar ka manna ni, in tsere wuta da haulo duka, sa'iru ka za ta yi mu duka, ta hannama har na za duka, ta tsakuru da hawiya duka, in san yari da ka dayyani, idan ka baiwa manzanka, ya tsere duk da bayanka, ka sani ciki na fari duka, harabu ka bani yardarka, adoni shehu tijjani, ka bani gida a aljanna, in sani farin ciki murna, in sha madara ta aljanna, ka ban mata na aljanna, ka ban yarda ka rabbani, da buru ilu danu da kauku da mujilmanu, musami yari da garudwanu, a san mu zama fajiranu, da khairul baki adnani. Wala ilaha illallah, wala ilaha illallah. Ina roƙonka ya Allah ka bani ganin Rasulillah ka zazatin ka ya jalla ka sa in gashi ya Allah a ta idar tijani maga bawan ka yayi waka ka zama karabar ta ko kaka idan bawu bawa yayi saka da aka tambayi da ko daka a karaba babu husbani a rabu ka bani amali bani na kara tasali cikin wakun ga shawali a hijirar khairar arsali zinasishin babu na kusani babai tutu ta sisile da dakara yan sirari ne idan an sefa wane ne da yunwa ka kuce ni ne a ti uba da tijani wala ilaha illallah wala ilaha illallah wala ilaha illallah wala ilaha illallah wala ilaha illallah wala ilaha illallah wala ilaha illallah wala ilaha illallah wala ilaha illallah wala ilaha illallah wala ilaha illallah wala ilaha illallah To ‘yan uwa musulmi daga nan za mu dakata daga faɗin makamai da darajoji na cikamakin waliyan Allah za mu shiga bayani kuma akan wane ne shi a ina aka haife shi su wane ne iyayensa a ina ya nemi karatu ya aka yi shekarunsa nawa a wani gari ya zauna da sauransu. Ya rabbi, ya rabbu, ya rabbahu ya samadu, fakun mu gisan lana ya wahidul ahadu, ya barru, ya witru, ya ainul muradi a jal, يا من لا له شفاء كلا ولا ولد أجس أبيدا وفرج كربه أبدا يا من لا شبيه له حقا ولا ند أنت القياس لكل خائف وجل يا رب يا حق يا من لا له ضد فرج لأمة خير الخلق غمهم ولا ينالهم نسب ولا حسد بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد طاهر الأنساب يا حمد صل وسلم على خير الورى جدد محمد آل يا سابي سند سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Alhamdulillah an saurari ci gaban tarihin Maulana Sheikh Ahmadu Tijjani kenan daga bakin Sheikh Ibrahim Mansur Imam Tudun Wada Kaduna wanda almajiransa suka ɗauki nauyin kawo muku a wannan wata na safar. Sai gobe da Allah kai mu za mu ɗora daga inda muka tsaya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
bakin rijiya